الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin at-turfatu fi nahwi wallafar ibnu abdulhadi rahimahullah a wannan rana ta alhamis biyar ga watan rabi'un al-awwal hijira 1447 wanda ya muwafaka da 28 ga watan 8 shekara 2025 darasinmu na 17 a shafi na 28 bale ce babu zurufi wannan babe zai karantar da mu abin da ake kira da azuruf azuruf jam'u zarfin idan ce azurfa a luga shine alwi'a'u duk wani abu da za a iya saka wani abu a ciki kuma wannan abin ya zauna to sunansa azurfu an gane shi yasa jaka ana kiranta a zarf saboda kakan iya sa mata kaya eh to haka duk wani abu da ya kama da wannan sunansa suwansa zarafi an gane to wannan aluga kenan ba a tarifin malaman nahau ba wannan a harshen larabci to a malaman nahawu in sun ce azzarfu duk wani suna da yake bayyana inda aiki ya auku ko lokacin da aiki ya auku kuma yana iya ɗaukar ma'anar lafazin fi ma'ana za ka iya shiga masa harafin fi wurin kuma ta zauna to wannan shi ake kira zarafi sa suka kakkasa shi suka ce muna da zarfin zamani da zarfin makan zarfin zaman shi ne wanda zai yi bayanin lokaci lokaci kaza aiki ya uku lokaci kaza aiki ya uku lokaci kaza aiki ya uku kamar yadda zai ba mu misali zarful makani shi kuma yana bayyana maka inda abu ya auku inda aiki ya auku bagire to shine yace az-zarfu to a wurin malaman nahawu shi az-zarfu mansubun abadan shi koyaushe nasaba ake masa me zarfu sai ce wa huwa kullus min wa huwa kullus mi zamanin shine duk wani suna da yake bayyana lokaci au bakanin ko bagiri dummina ma'ana fi kuma an kunsa masa ma'ana fi ka kaulika kamar zancinka ra'aitukal yauma eh na ganka a yau yau na ganka to al-yawma shine zarafi saboda a yau shiga ne ya auku to kaga zarafi kenan kaga cewa yau ya fitar da jiya ya fitar da gobe ya fitar da duk wani ne in ba yau ba a cikin yinin ganin me to shi ake kira zarfu zamanin an gane ko yauwa to zaka iya sa fi kuma zaka cewa ra'aituka fil yaumi ra'aituka fil yaumi kuma ko ka sa ta ko baka sa ta ba dai tana nan fi din tana nan ko da baka sa ta ba to akan hararo ta da kwakwalwa an gane yauwa saboda a cikin yini ka gan shi to shine yake nufi da dummina ma'ana fi an kunsa mata ma'ana fi eh ma'ana akan iya shigar da fi a bayanta to shine ra'ai sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala sukuni litisalihi bi damiril fa'il wa damirul fa'il barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli wal kafu damirul mukhatabi مبني على الفتح في محل نصب مفعول به منصوب سيكتي اليوم ظرف زمان وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره توم جنبي ومشيت أمامك na ya tafiya a gabanka yawwa kaga cewa a gabanka kaga nan ne almashi din ya auku wannan ya fitar da baya ya fitar da dama ya fitar da hagu ya fitar da sama ya fitar da ƙasa a damanka a nan ne mashiu nawa ya auku to shi yasa amama anan ya zamo mi yawwa to shi yasa zaka iya cewa mashaitu fi amamika hmm? Eh, amma in ka shigar da fi kuma ya tashi daga zarafi shine matsala babu mutum nasu ba yanzu ya tashi daga zarafi sai dai ka ce wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi fi yawwa to shine to amama shi kuma kaga zarfin makanin ne kaga ba na zamani ba ne saboda bagire yake mi bagire yake bayyanawa to mashai sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala sukuni litisalihi bi damiril fa'il wa damirul fa'il barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il to sai ka ce mi amamaka aha zarfu makanin huwa mansubun wa alamatu alfatahatu zahiratu ala akhirih wa huwa mudafun wal kafu mudafun ilayhi to ka gani to wannan shine an gane kakkace mafu'ulun bihi a azarafi ne an gane saboda aikin yana nuna cikin abu ba a kan abun ba shi kuma mafulin bihi dama aiki yana aukuwa ne a kansa an gane ba cikinsa ba eh to shi a na farkon zarfu zamanin malamai suka ce shi ko ina ya zo zai iya wato samun nasabarsa sawa'un ya zamo mubahami mubahami shine zai nuna maka lokaci amma kuma lokacin ba a yananne ba ne an gane? kama ka ce ra'aituka yau man to wane yi ne ba ambata ba to hawayo yau man din yana nan? yana nan zarafinsa a gani? to haka in ka kawo shi kuma muƙayyadi ka faɗe ni amma ka ƙayyade shi misali ka ce ra'aituka yawmal jumu'a kaga da na farkon da wannan ɗaya ne ba guda ba ne saboda wancan baka faɗe ni ba wannan kuma ka ce ranan jumu'a an gane to kaga shi suka ce mutulakan shi yana nasabarsa kuma yana nan zarafinsa sabanin zarfu makani shi labudda an ya kuna mubhaman eh shi dole koyaushe sai ya zama mubhami baya ba a kayyade shi da abin nan ba a kayyade shi an gane kamar gashi nan zai fada wala yunsabul makanu ala zarfi to ba a yin nasaba ga zarfu makanin wai a kalle shi a matsayin zarafi illa an ya kuna mubhaman sai dai in ya zama buhami in ya zama ayyananne to ya tashi daga zarafi an gane ko yauwa dole sai ya zama ayyananne falokunta da za ka ce ka'attu dara na zauna gida to addara a nan ka ɗauke shi a matsayin tamyizi lam ya juz abin nan kai ka ɗauke shi matsayin zarafi lam ya juz wannan bai halatta ba saboda addara ɗin kaga ayyananne ne yawwa to an fita sun zarafi ya zama gairu mu'ayyan an gane ko yawwa hatta wancan da ya gabata mashaituka mashaitu amamaka amama da ai ba mu'ayyani bane da an ce gaba gare ka eh yawwa tun da gaban ka din ba ayyanannen wuri bane zai iya zamowa da nisa zai iya zamowa kusa da kai zai iya zamowa a'a daura da hagunka zai iya zamowa daura da damanka zai iya zamowa kuma tsakiyarka to haihuwa yau dai suka ce ba mu ayyani ba ne zai iya yiwuwa ma can nesa yake ma da kai duk zai iya ɗauka almakasuri kawai dai amma maka ɗin tana nuna maka ba wai bayanka ko ƙasanka ko samanka ba ko hagunka mm?
na'am ko damanka mm, eh, abin nan ko damanka kawai dai yana nuna gaba gare ka mm, to suka ce wannan laisa mu'ayyana mubhami ne mm, eh, shi yasa mai neman ƙarin bayani zai iya tambaya gaban ta yaya mm, an gane ƙwarai, kuma da zai zo ya ga tsakaninka da shi akwai tazara mai nisa mm, to ba za a yi masa inkari ba ƙwarai, sai a ce a to kai ka ce gaba gawa ne eh kuma na zo na ganka can ma da nisa mm,
to ba za ka yi masa wannan inkarin muddin da yana mi yana ba yana ga eh to shi dole sai ya zamo mubahami amma shi zarfu zamanin to shi ko a a ya zo yana iya zama wa zarafi zai iya zama wa zarafi matukar dai ba ka sa masa harafin fi ba mm, an gane ko na'am, yawwa kamar ka ce safartu fi sabahi mm, eh to kaga as-sabah zarafi ne safiya ko amma shigar da fi da kai ya fitar da shi daga zarafi ga cewa kai safartu sabahan mm, ko safartu masa'an mm, hmm?
mm, kaga zarafi ne amma in ka shigar da harafi kuma ya tashi an gane ko mm, yawwa kaga can bada Allah ta'ala subhanallazi asra bi 'abdihi laylan mm, laila ai zarafi ne ƙwarai, ai fil layli mm,
hmm?
mm, a gani ko yawwa a cikin dare mm, eh to a- in ka kaddara fi kaga za ta iya aukuwa ƙwarai, eh mm, yawwa bi abdihi fil layli inda ba qur'ani bane ya halatta Mm. asra bi abdihi fil layli mm, eh to ya halatta inda ba qur'ani bane kaga za ka yi kaddara amma kuma ya tashi daga zarafi yanzu al-layli din sai ka ce menene yawwa to wannan shine haka in ka ce eh, sumtu yawmal khamis mm, na yi azumi ranar alhamis mm, Hmm? to yau kaga ya zama mi zarafi, yau amma in ka ce sun tufi yau mil khamis kuma ya tashi daga zarafi ƙwarai, to yana da kyau a kiyaye wannan na'am, shi yasa ya ce ita fiɗin ma'anarta ake ƙunsa ma lafazin mm, eh ba wai kawo ta za a yi ba to sai babul maf'uli lahu babe mai baya wanda ake kira al-maf'ulu lahu wasu malaman nahu suna ce masa al-maf'ulu li ajalihi mm, ko min ajali mm, Eh, shi kuma yana bayanin yana bayyana maka dali shine dalili- dalilin da yasa aka yi abu kaza abu kaza ya auku saboda kaza ba don shi ba to kaza din nan ba zai samu ba Mm. wa huwa kullu masdarin to shi al-maf'ulu lahu wanda aka yi aiki don shi shine duk wani masdari sahha taqdiruhu bil lami shi kuma ya halatta a kaddara masa lamun mm, kamin shi mm, wa huwa mansubun shi ma mansubi ne ma'rifatan kana au nakiratan kuma an kawo shi a nakira ko an kawo shi ma'arifa mm, ka kaulika kamar zancenka ji'tu ikraman laka nazo don in girmama ka mm,
kaga meye dalilin zuwan zarafi, Yawwa, abinda kake son ka nuna ba don girmama ba da ba za ka mm, to kaga shine ma'ana al-maf'ulu lahu kenan mm, eh to nan ya halatta ka ce ji'tu li ikramika mm, eh sai ka gabatar da lamun din mm,
shine taqdiruhu bil lami mm, ji'tu li ikramika ai nazo dan in girmama ka mm, to ji'tu ji sai ka ce fi'lun madin mabniyun ala sukuni litisalihi bi dhamiril fa'il wa dhamiril fa'il barizun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il na'am, ikiraman sai ka ce mi maf'ulun lahu ko maf'ulun min ajalihi ko maf'ulun li ajalihi wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi abubuwan da- alfatahatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhiri na'am, laka shi kuma jarun wa majruri ne na'am, hmm?
na'am, yawwa muta'alliqun bi da me yake ratayuwa hmm? eh ikiraman to wannan shine wa farartu minhu makhafata sharrihi na gudu daga gare shi saboda jin tsoron sharrinsa kaga meye dalilin da yasa ka gudu kenan ba dan jin tsoron sa ba da ba za ka gudu ba to shi yasa aka kira shi al-maf'ulu law ma'ana don shi kawai an kai aiki eh farar sai ka ce fi'lun madin مبني على السكون والتاء ضمير الفاعل مبني على الضم في محل رفع فاعل منه جار ومجرور كو متعلق بفررت مخافة مفعول له منصوب وعلامة نصبه وهو مضاف شر وهو مضاف أيضا eh to wannan shine to duk sanda ka samu lafazi yana bayar da irin wannan ma'ana to sunansa al-maf'ulu li ajalihi ko min ajalihi ko lahu duk sunayensa ne eh eh kaga sabanin wanda ya gabata zarafi shi zarafi yana nuna maka inda aiki ya auku shi kuma almaf'ulu lahu yana nuna maka shine sabab din da ya sami hmm? yawwa ina misalin shi a ƙur'ani hmm? almaf'ulu lahu ina misalin shi eh yana da misalai da yawa a ƙur'ani a kamuna koda ɗaya ne eh aha eh na'am eh innama liwajihi llahi har yanzu ba mu samu kaga li ta zo eh eh na shi ma li ta zo nan kuma kaga babu li cikin abin da muka karanta ko akwai ta cewa an kai ana iya kaddara ta to kuma wadda kun haka kawo kuma ambace ta ba kaddara ta ake eh eh li ta zo na'am illa li li ko misali ɗaya na'am na'am to ina almaf'ulu lahu ana kasiran ko ai an riga an faɗi dalili ai an ce kai an yi ta'alili ai eh eh me farkon ayar ibtiga a mardati mardati Allah yake ko mardati rabbi me ya farkonta ina alaran mami ko eh na'am la tattakhizu wa aduwakum ko taka taka kawo ko taudin ce ibtiga'a eh farkonta muke nema to baɗi taka maji to aka mana farkon ibtiga'a ne farkonta hmm? ba ita ba kaji so ka kama hai barakallahu fika aha tabtagi mardata ba ita ba ibtiga a mardatillah a bakara ne ko a ina a wannan wannan suratu ali imrana na yawwa to ka gani tauba ko ina bakara din da yace eh me ya taka kai ومن يفعل ذلك aha عدوانا aha وظلما aha سوف نسليه ta shiga نعم yau ina wata ka so ka kawo ta ɗazu kuma ka ɗan kama hanya na'am hmm? na'am mhm ka kama hanya ai, ai tana bisa hanya da ka ƙarasa hmm? ya faɗi wata a alu imrana eh waga yake so ya kawo wa ma ya alamu ta'awilahu illallah نعم to me farkonta hmm? me farkonta malam نعم
a ba ita a farko ba kai fa'amman lazina fi ƙulubihin mara zaigun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ibtiga'a alfitina نعم to kaga shine ai wabtiga'a ta'wili نعم yau to ina wata to ibtiga'a nan shi muke nema ina wata ita mun ka ambata ne duk aya ce ai eh eh ina wata ayan babu shikenan eh to lalle ya kamata ai muraja qur'ani eh suna da yawa akwai wani ma da ya rubutu a kansu eh, wani da ya ɗan yi risala ya tattara su cikin ayoyin alkur'ani to ya kawo ayoyi eh, sun fi ɗari daban-daban Mm, to suna da yawa kwarai da gaske Eh, amma sai ku je ku yi ta abin nan na'am to ka gani babul maf'uli ma'ahu sai al maf'ulu ma'ahu wa huwa al-ismul waqi'u ba'da wawin shine suna wanda ya auku bayan wawun bi ma'ana ma'a shi kuma yana dauke da ma'anan ma'a ka kaulika kamar zancen ka qumtu wa zaidan eh shi kuma duk duk lafazin da zai yi nuni kan cewa tare da shi aka yi aiki to shi ake kira da al-maf'ulu ma'ahu kamar ka ce qumtu wa zaidan ai kumtu ma'ahu shine ta kadiri kumtu ma'a zaidin da za ka shigar da zaidu abin nan ma'a kaga ta yi eh to kum sai ka ce fi'ilun madun mabniyun ala sukuni litisalihi bi dhamirin raf'i wa dhamirur raf'i barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun wa zaidan مفعول معه منصوب وعلامة الفتحة الظاهرة على آخره saboda tare da shi an kai tsayuwan eh haka wa kuntu wa amran kal akhwaini na zamo da amru kamar yan uwa biyu ai wa kuntu ma'a amrin ko ma'a umara ma'a amrin wa kuntu ma'a amrin na zamo tare da amru kal akhwaini kamar yan uwa Mm. to kuntu kaga fa'ilun wa fa'il wa suna kiranta da wawul ma'iyya Mm, wawul ma'iyya ma'ana wawun wadda ka nuna cewa abinda abbayanta to yayi tarayya da abinda a gabaninta ta fuskar aiki tare suka yi aiki Mm, kal akhwaini shi kuma jari da majruri wa ma ziltu asiru wan nila ban gushe ba ina tafiya tare da teku ai ma'an nili eh shi ne ma'anan wan nila din ina tafiya tare da teku Mm, to shi ma wannan kaga maf'ulun ma'ahu ne eh to ziltu ko ma annafiya mabniyin ala sukuni eh ziltu shi ma fi'ilun wa fa'il asiru shi ma fi'ilun wa fa'il na'am wa shi ma wawul ma'iyya ko annila to shine al maf'ulu ma'ahu na'am wa huwa mansubun
na'am
shi wannan akwai shi a ƙur'ani ko bai zuwa ƙur'ani ba to a bincika a bincika zuwa wani sati sai a lalabo eh almaf'ulu ma'ahu ba wanda ya wuce ba almaf'ulu ma'ahu shi muke bukata saboda lokaci sai mu tsaya ba za mu tsaya bincike ba amma dai zuwa wani sati kowa ya ya tattaro ayoyin da ya samu sai ya zo da su na makonin ma'a eh subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh